أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدم المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدم الأقبال فريد الداري على الإطلاق هاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والأمن والستر واللطف والكمال بجاه رسول الله أئمة شيء حذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه yau muna zama na ɗari da goma sha uku cikin jawahirul ma'ani jiya mun yi magana akan abin da ya shafi ba'adul ahadis rasulu sallallahu alaihi wasallama da ru'uya yau za mu shiga cikin hadisin ne aidan manzala sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisinsa gashiyat kuma sakaratani wato maye guda biyu sun lullube ku sakarata ni maye guda biyu sun lullube ku sakaratu hubbul aishi mayan son rayuwa wa sakaratu hubbul mali da mayan son kuɗi wannan sun lullube al'umman manzo Allah fa inda zalika idan ko mutum ya in ya duba zai ga wannan shine yake rayuwa shine yake watsuwa a duniya gaba daya rayuwa neman kuɗi wannan maye ne wannan mayen da ya lulluɓa mutane to me yake bayarwa za ka ga abin da manzo Allah ce la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar ba za yi umarni da kyakkyawa ba ba za yi hani ga mummuna ba wa yakunu qa'imun bil kitabi was sunnati kasabiqin al awwalina wanda ya kasance tsaya yana tafiya da alqur'ani da hadisi manzo Allah ba na suna ba a na aiki ba na suna ba domin shi ƙaulun bila amalin fa za ka hizbun muzannadun magana ba tare da aiki ba kamar kukan zuma ne kawai baya amfani amma ka ce kitabu a ga mai kai aiki da kitabu a ce sunnatu a ga mai kai aiki da sunnatu amma ba ce kitabu wasu sunnatu a same ka muhalifin shar'i muhalifin amri ya zamo mutum ya tafi akan abin da yake tafiya akan manufansa ya zamo daidai da lu'ina ladina lu'ina banu isra'ila lu'ina ladina kafaru min bani isra'ila la lisani dauda wa isa bin maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna kenan kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna to Allah ya kiyaye mu kar mu zama da haka idan mutum ya zamo لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر to fasada al'amru annan sai ayan nan ta zama alaikum an fusa kullai la ya durukum man balla idza tadaitum wato tashi ya zo rikici ya zo baci ya zo wargajewan al'umma ta zo kenan Allah ke yi idan mutum ya zama alqaim bil kitabi was sunnati bin alkitab was sunna bil amali wattiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallama shine malamai suke cewa al'amru kulluhu tiba'i la tibtida'i al'amari duka na cikin bi ne ba na cikin kago naka ba kai naka yadda kake so ba al'amari bane ka bi abin da ka samu ake yi wanda ya dace da sunna manzo Allah wa shine ma'amuri ceto idan mutum ya zama haka ka sabi inal awwali na minal muhajiri na wal ansari bi ma'ana mutum za a haɗa shi da sabi inal awwalu na kenan kai ma ka riski natija ka zamo daga cikin wancan dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen duniya al-akhidh bis sunnati kal akhidh bil jamarati mai riko da sunnata kaman mai riko ne da garwashin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi riko da sunna a wannan lokacin to zai sha wahala to menene sunna din menene ake nufi da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rafalul hawa wattiba'i wattiba'iha ka nesantar da son zuciya kar ka bisa sannan ka tsaya ƙa'imun bima fa'alahur rasul masada'ata ba za ka iya ba amma ka yi abin da za ka iya na wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ka samu abin da ake nufi wa bil hadisi aidan qala ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'amalu fil kharaj kal hijratu mai yin aiki cikin tsanani wahala kal hijratu mai kamar yin hijira ne tare da ni ji manzo Allah au kal hijratu ilayya kamar mutum ya yi hijira ne zuwa wajena domin yawancin aikin alheri mu za mu gode wa Allah ba wanda bai sha zagi ba ana ganin an zage mu an ce kafirai ne mu an ce mushrikai ne an ce yan bid'a ne ba wani abu ba akan mun ce la ilaha illallah akan shi aka baddantar da mu bashkar akan shi aka baddantar da mu aka ce mu yan bid'a ne mu mushrikai ne mu kafirai ne a daina cin abincin mu a daina auren ƴaƴan mu a daina kaza ba dan komi ba saboda la ilaha illallah da yake bayyana wannan alama ta bayyana akan cewa alhamdulillah natbu natbu sunnati nahnu nahnu ala sunna idan shugaba yake cewa wa ma zikir wa ma zikir shayhin abinda muke a wajen wazifa ba zikirin shayhi muke yi ba a'a qawlu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ne akwai wanda ya zo ko da ka taba ganin wanda aka bashi dariƙa ba musulmi ba baya yiwa wannan wanke zuciya ne ka zamo daga cikin mumini shine aikin wazifa aikin wazifa nawafilul hairi ne mutum yake karuwa sai ka ce ai ana niyyar shau tijani niyyar shau tijani yadda kake niyyar shau tijani haka kake niyyar sallah to amma abin da ake faɗa a niyyar ne kake cewa Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilayka bi tilawatil wirdi Sheikh Ahmad Tijani Allah ina neman alamai ni a taƙarrabu ilaika ina neman kusanci da kai da wuridin da shehu tijani yayi ya samu kusanci da kai shi ne to menene aikin kana yin wuridin wa shehu tijani ne ko kuma kana yi ne hanyar da ya biya sadu da Allah kai ba ka ka sadu da Allah me ya laifinsa ciki sunan shehu tijani ya shigo ciki to sunan limamin tanko na garinku ko gambo ko dan jummai ko sauransu da suka zo kai kuma ka bi sallafa shi da ka bi shi a matsayin gashi ka san shi shi kuma me bata maka sallanka saboda shi saboda haka ittiba'i bil asaril fi'ili ne ai saboda haka ya kamata mutane su dinga bambance kowane irin abu dan kai koyi da mutumin kirke cikin aikin alhairi ai dama fa tashabbahu illa takunu mislahum inna tashabbaha bir rijali falahu koyi ga mazajen da suka tsira shi ma tsira ne koyi ga halakakke shi ma halaka ne saboda haka mun yi koyi da mutanen kirki manzala sallallahu alaihi wasallama yana faɗa wa fil hadisi aidan qala sallallahu alaihi wasallama manzala yana cewa ma abadallahu bi shay'in afdal min fiqi fid din Allah manzo Allah yake cewa ba taba bautawa Allah da wani abu wanda ya fi ilimin fiqh ba abin da ake nufi da ilimin fiqh anan in an ce fiqh da yawa ana itibarin sa da fiqh da malikanci hanafiyanci shafi'anci da sauransu a fahimta shine fiqh fahimta saboda in aka yi magana akan fahimta na ilimi za ka ga shi fiƙihu yana zuwa cikin kowane ulumu ne kowane ulumu ne hatta karatun ƙur'ani akwai abin da za ka fahimta malamin ka ma bai fahimta ba wani ya fahimci wannan wani ya fahimci wannan to abin da ake nema wanne ne saƙimul fahimi menene kuma alfahamul fahamul mahmud fahimta wanda aka yarda da shi to wannan shine ake nema a gane misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wannan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa in zaka mar fassara miliyan miliyan ba za ka iya gamawa ba akan wannan hadisin shi kadai to idan iya fahimtanka innamal a'malu sai wajen sallah ne innamal a'malu to ba za ka faɗi ruwa in za ka sha in ka sha da niyyar shayar da bawan Allah ne ka samu lada ga shi kai ka sha amma sai ka ɗauki ruwan nan sai ka ce na yi niyyar shayar da bawan Allah da Allah wa sha to ni Abdullahi ne ko ba Abdullahi ba kama ni na sha kuma ni zan samu ladan saboda na shayar da bawan Allah innamal a'malu bin niyyati innamal a'malu bin niyyati saboda haka idan zan sa riga sai na yi niyyar in tufatar da bawan Allah na sa sutura dan in tufatar da bawan Allah ala sunnati rasulullahi zan samu lada ashe kenan mutum in ya ɗauki hadisin babu wani abu na duniya wanda ba zai shiga cikinsa babu zan kwanta zan kwanta ala millati rasulillahi manzo Allah zai kwanta yana kwanciya ta hannun dama ne sai kace bismillahi wa ala millati rasulillahi ko wa basu jambi ilayka wa bika arfa'atu in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fa hafasa kama tahfaz bi ibadaka salihi sai ka kwanta kana fada lada saboda kabi innamal a'malu saboda haka duk wani aiki yana tafiya ne da niyya wannan ita kadai to ka gane ko menene in za ka fita kai tafiya kana fita ka ce bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah in za ka shiga da ka hawa abun hawa ka kare bismillah ka karanta abin da karanta kai komi naka ka tafi to wannan ka innamal a'malu bin niyyati tana tafiya to da Allah nawa ne mutanen da suka yi tsaya suka kiyaye wannan hadisin kawai fiƙo ne kasuwanci in za ka yi kasuwanci sai ka yi niyan kasuwanci saboda Allah ya halatta don tsoron cin haramu to za ka shiga kasuwa Allah na shiga kasuwa don neman halaliya na in cince kana ba cikin ibada amma ka je dungurungun haka kanka tsaye ka je a banza ka tashi a banza ko ka samu kuɗin ka yi a banza ka tashi a banza amma baka taɓa da shi akan sunnatu rasulullahi ba to wayannan ashe kaga abu ɗaya ne amma ya game duniya saboda haka fiqihu shine ka fahimci abin da ake nufi to babu abin da ake bautawa Allah kamar haka wala faqihin wahidin ashaddu ala shaytan min ardi abidin mai sanin abu guda ɗaya ya fi wuyan jayuwa a wajen shaiɗani. Wato, idan ka san abu, to yadda shaiɗan zai yi wasan kura da kai, to zai iya yin wasa da irinka wanda ba sani ba dubu, amma in aka zo kanka ya tsaya. Wannan shi ne sai na Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama wata rana a cikin Madinatu Rasul. Maza Allah ya fito sai ga shaiɗan. yana ƙoƙarin ɓata sallan wani mai sallah ga wani kuma yana kwance in ya yi yunƙuri zai je ɓata masa sallah sai wancan ya yi motsi sai koma da baya sai manzo Allah ya kama shi sai ce me ya nagan kace haka ya la'inu sai ce ina so ɓata sallan mai sallan nan ne amma mai baccin nan yana neman ya tashi ya tashi zai gyara masa ya ce to me bambanci sai ce mai baccin malami ne amma mai sallan jahili shi ne naumul alim a min ibadatil jahili baccin malami ya fi ibadan jahili a kan wannan ne shi ne wannan walafaƙiyin wahidin a shadda ala shaitanin min alfi abidin jahili dubu shaitan zai bata da su ɗan ƙanƙanin lokaci amma malami ɗaya yana shan wahala da shi ma'anan hadisin kenan ma'anan hadisin kenan to kaga kenan abin da ake nufi saboda zai zo ya zuga shi ai ya haurar da shi kan wani abu sai ya ga kaman gaskiya ne sai ya haura sai ya haura kuma sai ga a faɗe yake a matsayin hatashe yake saboda wa sharrin shedan domin an hore shi an ba shi dama yanayin abin da yake yi qala sayyidina radiyallahu anhu shehu tijani yana cewa Allah masa rahama al murad bil fiqh huna abin da ake nufi da fiqh a nan al'arif billahi ta'ala masanin Allah shine faqihi sai ne in suka ce da Allah har ra'aital fiqh faqihi sai ce mun zukunta ala waje al'arzi ra'aita faqihan ka ga wani faqihi ne ce tunda kake ka taɓa ganin wani faqihi to al'arifu wal faqihu intaha min imlahi alaina radiyallahu wasaltu na tambayi shau tijani an ma'ana kaulu sallallahu alaihi wasallam fadin manzo Allah fil hadisi la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adalan Allah baya karban aikin mutum sarfan wala adalan fardan aw nafalan shine sarfan fardun adalan naflun sai ce fa ajaba sai shau da ne ce to ma'anarsa bi kauli ma'ana la yaqbalu Allahu minhu shay'an min a'mali Allah ba karɓan wani abu na aikin mutum kawai a dunkule sarfan au adalan bi aikin ka Allah ba zai karba ba wal arabu kana tustamir hadaini lafazaini larabawa suna amfani da wa'annan kalmomi yaquluna suna cewa la aqbalu minka sarfan wala adalan ba za mu karɓi sarfan wala adalan a wajenka ba yani bi sarf sarfu dananiyar bi dirhami canjin dinari da dirhami wal adal hiya da mawazinatu shi kuma adalu shine ma'auni idza aradu Allah ya qabulu min adin shay'an idan ba sa son su karɓa wani abu a wajen mutum to haka suke cewa in ta abin imla'i alaina wannan abin da shautiya ne ya sake faɗa kenan a gare mu a da imlayinsa ila da imamu shazili an cewa imamu shazili radiyallahu anhu ware da fi ba'dul ahbari mun gani ya zo cikin shashin labari annahu ya kulu yana cewa man haraja li an kulli shay'in bi hijranihi li kulli shay'in man haraja li wanda ya fita danni liɗin kenan man harajali wanda ya fita ga barin saba wa Allah danni an kulli shay'in kowane abu komi ma ka fita dan shi bi hijrani kaga in aka ce hijrani kaurace wa abu kenan kaga mara kyau ne eh li kulli shay'in ga kowane abu tajallaitu lahu fi kulli shay'in ne kuma zan mata tajalli cikin kowane abu ya gani a cikin kowane abu zai gani bi ma'ana idan ka yi wa duniya sallan gawa komi hawa mutuba'an nafsul ammara kilabuka allazi ya muta'alliku na jika karnukan da ke jikinka na nafsu hawa bugudu shahawatu kiburu ujubu riya'u hasadu ru'yatul fadli ta'jibu wa ma siwa dalika duk in ka kaurace wannan gabaki daya to zaka ga yadda Allah kuma zai dinga maka tajalli cikin kowane irin abu ko ina sai ka gane shi ne a gurin to in ka fara gane Allah a kowane abu a hankali a hankali ne yake shiga jikin zuciyar mutum in ka gane to za ka zauna lafiya kuma za ka samu saukin cikin lamari na'am duk tajallallahu fi kulli shay'in hatta ya rani har zai zamo yana gani na ka anni kulli shay'in kamar ni ne komi da komi ka anni kulli shay'in wannan yana magana ne da muridinsa a mahalli daya idan ka tafi cikin tafiya to domin ana son ka dinga ganin وطلب مربيا حبيرا ناشئا كامل إرفان إماما صالحا ملك نفسك idan kana son ka samu natsuwa sosai to shehinka ka san kowane abu ka annaka tura kiwu kana kallonsa saboda in ka kalle shi ba za ka yi wani abu mummuna ba zai barka ba zai maka tsawa to idan kana kallon haka wannan muraqaban shine zai dawo duk wani abu sai ganshi a gaban ka duk wani abu za ka ganshi a gaban ka komai za ka ganshi a gaban ka duk wani abu za ka ganshi a gaban ka bangaren kana neman taimako ne ko bangaren kana jin tsoron sabawa ne kar ka saba za ka ganshi hayaliyan gaba ɗaya kuma wata rana sai ka anni kullu shay'in sai ga komai ma an ka kalla shi ne قال الشاذلي للسائل عن طريقة الأوام إمام الشاذلي أنت يا فدا أوام يتنبيا أكن هنيا أوام ليس طريقة الحواس با هنيا تئرن تأهواس على كادر با وما طريقة الحواس سكما هنيا حواس كأنه يقول جيا كما ينشأ من أقبل لي أن كل شيء كذا أقبل وانتم كون من هرج لي wancan wanda ya fita danni wannan wanda ya fuskanci abu danni an kulli shay bi husn itiyari da kyan zaɓinsa fi kulli shay cikin kowane abu kadatu min kulli shay zan yanke shi akan kowane abu hatta ya rani a karabu ila min kulli shay har ya ganni ba wanda yake kusa da ni ba wanda yake kusa da shi sai ni wannan lisanun ne sufaye suna magana da harshe uku ne suna magana da harshen rabbu suna magana da harshen sayyidina rasulullahi suna magana da harshen su suna magana da harshen su in suka yi magana da harshen rabbu to da ka ga a lokacin kawai kana magana ne da rabbul izzati mubasharatan suna magana da harshen manzala sai ka ga manzan Allah ne amma su ne za ka ga suna magana to ba su ba ne shiga gidaje ne harshen kamar kultul bahara wo kafal an biya ubi sahiliha maganan abu yazidul bustani na shiga rafi amma annabawa da suka zo suka tsaya a gefen rafin ba su iya shigowa ba waye aka ji a bakinsa abu yazidul bustani to amma abin da yake magana yana kujeran manzan Allah yake magana haliyan hussul bahara bahara wa kafal anbiya bi sahiliha amma annabawa da suka zo sai suka kasa shiga sai suka tsaya a wara albahari ba za su shigowa ba saboda shi kadai ne mai wannan kujeran to idan mutum ya ji sai ya ce to ai ga wanda suke abubuwan to ga wanda ga wanda ya faɗa sai su kalle shi da wannan mutuntakan to amma alhalin abin ba shi ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to haka to kaga in aka zo bangaren hawa su kenan bangaren hawa su kenan ke bantatu wancan ko bangaren awamu kenan to kaga da bambanci eh kadatu min kulli shay'in kaga aqbala ne na hawasu wancan kuma haraja ne na amu eh hatta ya rani a ƙarabu ilayi zai dinga gani na a ƙarabu ilayi ina kusa da shi min kulli shay'in akan kowane abu fal awwalu na farko mashhadul arifina kaga awwamu kenan mashhadul arifina maganin maganin arifai ne wasani na biyu mashhadul afradi su kuma kujeransu yana gaba da arifu ja'alana Allahu minhum Allah ya sanya mu daga cikin su bi mannihi wa karamihi da kyautarsa da baya bayan sa amin in ta hamin imla'i alaina wannan shine cikan abin da Shehu Tijani ya rubuta daga imla'in sa gare mu radiyallahu anhu suma qala radiyallahu anhu sai ya sake fada Imam Shazili Shehu Tijani ya sake fada wa tawbatul hawas tuban hawas arruju min kulli shay'in ila Allah shine su komo ga barin komai zuwa ga Allah bil bara'ati da kubuta min jami'i gairihi daga dukkan wani abu dalla ala hazi taubati hadisi ya nuni akan wannan dalla ala hazi taubati al hadis bi qawli ta'ala hajiru ila Allah min ad-dunya wa ma fiha hajiru ka gani ilallahi ku ƙaurace daga duniya zuwa ga Allah mina duniya ku ƙaurace hajiru mina duniya ne wa ma fiha ilallahi eh ku ƙaurace ila ila ilallahi ku zo zuwa ga Allah mina duniya ku bar duniya wa ma fiha da abin da ke cikin duniya ku dawo wajen Allah wannan shine taubatul khawwasu tuban hasawa kenan shine Allah yake cewa wal aya aidan ayan qur'ani dallat ala hadhihi tauba sai nuni akan wannan tubar qala Allah subhanahu wataala ubangiji ya ce fatirru ila Allah firru ila Allah ku yi gaggawa ku je wajen Allah to wajen wa zasu wajen manzo Allah idan idan manzo Allah baya nan wajen ma za su je eh auliya suna da yawa kamilul asari shine na'ibu rasulillahi kamilul asari fatirru ilallahi ku yi gudu ku koma wajen Allah sai ga to ina za je a ina Allah yake sai ce to ya sa halifansa waye halifansa ya ce manzo Allah to ina manzon Allah yake sai ce ya koma ga Allah to waye aje sai ce halifansa to wani halifan a ina yake sai ce ka bincika in ka bincika ka rasa sai ce to kai lalibe ka ga waye ya mai da lamarin su zuwa ga Allah da Annabi Muhammad in ka koma wajen shi istikhlafi ne kan istikhlafi haka abin yake tafiya to in ka kama to ka kama Allah eh wannan shine kaga ayar dai bata canza ba ko ba za ta canza ba maganar Allah ɗaya ce ba ta canzawa haka take har illa ma sha Allah to haka abubuwan yake gudana fafirru ila Allah ta ce fafirru ila kamilil asari waye kamil asari a zamanin mamacin shehu ibrahim e shine shine zamani ya dalukul wajen gairu mukaddari a ruhu wa akdu da'iman lan ukammada eh zamaniya dalukul wajen gairu mukaddari a ruhu wa akdu da'iman lan ukammada sai ka ce da Allah a kawo muka laifuffukan shehu ibrahim guda guda biyar biyar a samu malamai masu hankali su kama ka kar a yi malaman malaman shehu shai ya ce malaminsa ya je zare sai tambaya ya ce da Allah yana son a bashi tsohon malami yana son su yi hira a kan ilimi yana son a bashi tsohon malami sai aka zaɓo masa wani malami sai ya zo za su yi magana ya ce da Allah yanzu kan a zariya malamai sun kai nawa sai ya ce malamai a zariya ai sun kai goma tun da malamin shehi na mu shehu malamin rafi da ya shiru bai sake magana ba sai wa shigare ce na ce ku haɗa ne da tsohon malami mai hankali mai yi magana ta hankali kuka haɗa da mahaukaci eh ya ce na tambaya wai zari za a samu malamai nawa ya ce za a samu goma a duniya ba akwai malamai goma ne ba ma zari ba duniyan gaba ɗaya za a samu malamai goma ne to ka san irin wannan in yanzu kuma ba ka taɓa ka kirgo shehunai a anguwa ba to zai kaga sai ka rasa menene matakin ilimin saboda haka ba wannan ne ake tafiya a kai ba in an tafi a kan haka mai muktasar halilu magana ji ne nasa a cikin muktasar duk muktasar magana biyu shine nasa wallahi duk maganar malamai ne mai muktasar halilu shau ma salga akwai littafin da ya ce Shehu Usman ɗan Fodiyo yana cikin marjuhi ne a malaman duniya. ba rajihi ba shehu usman na fodiyo shehu malam salgashi shi rubuta littafi kuma na da littafin to kaga idan ana magana na ilimi kaga in mutum ya ji sai ya gigice eh shehu malam salgani ya rubuta littafin ce shehu usman dan fodi yana matsayin marjuhi ne ba rajihi ba a duniya a ka'idan ilimi akwai mujtahidi mutlaki akwai mujtahidi muqayyadi akwai mujtahidun fil mazhabi akwai rajihi akwai marjuhi shi yana hawa na biyar a ka'idan duniya ba ka'idan Najeriya ba eh na biyar eh haka abubuwan suke to kaga ko idan ana magana ai yanzu malamai mujtahidai ana cewa maliku shi ma namiji ne zai kaji mutum ya ce shi ma namiji ne eh wa huma rijalun wa nahnu rijalun wasu mazaje ne su ma wannan mazaje ne to kaga ai ai wasa ya shiga wasa ya shiga ya tabo to kaga idan wulaya wulaya ita kujeranta daban ba tana bukatan kowane abu ne ilimi ba akwai walitaka wanda Allah yake ba wa mutum ya tafi a walitaka amma ba malami ba ne idan Allah yana son shi da zaman lafiya sai ya ɓoye shi saboda in ya fito za a yi karo don aka yi karo to da yawa mutane kuma za su halaka shi akan gaskiya yake tafiya amma waje da yake kallo wancan kuma ana son ka zamo warisun nabi sai ka haɗa biyu amma kujeran za ta baka komi da komi shi yasa idan akwai abubuwa da yawa koyayyu wanda za ka ga mutum ba zai ma iya rubuta sunan shi ba amma kuma babba ne a cikin waliyai ibadansa da tsoron allansa ya kai shi kujeran ya kashi kujerar to amma kuma ba halin ya yi tarbiyyar wasu ya kawo su sai dai ya riƙe kanshi domin in ya yi tarbiyyar waɗansu ya jawo su to zai jawo su a hargitse ne sai sun yi nasara sun samu irin tsoron allansa tukuna su iya samun kujerarsa amma ba haka ba zai ba akwai abubuwa da yawa a hargitse fatin ilallahi dole yanzu Shehu Ibrahim yadda ya gama duniyan nan da haka ne kawai ba zai ba. Dole sai ya haɗa da fuka-fukai guda biyu, zahiru albaɗin. Tukuna abin ya bashi abin da ake bukata. In ka fito ta nan sai fito muka yi to gashi. Yanzu misali, hajiru ilallahi ku yi ƙaura zuwa ga Allah mina duniya wa mafiha kaga fafirru ilal lahi ku yi ƙaura zuwa ga Allah to ta yaya yayi na zamu ga Allah kaga ana neman nayi wa fa'ilun ne nayi wa fa'ilun zaka nema saboda haka mutane a cikin mutane ne zaka yi mu'amala amma shi wanda ya kai wajen Allah shi zai ga ko ina yana ganin kawai ko ina da kama Allah to a ko ina za iya kama Allah gaskiya ne ko ina za iya kama Allah yanda ka kai irin naka wani ma haka zai kai sai an taimaki sai an taimaki mutane inni lakum minhum nadhirun ina gargadi mubinun a fili wala taj'alu ma allahi ilahan akhar ka gani ko kar ku ce Allah biyu ne kuma kaga an jawo ka kuma an kore wala taj'alu ma Allahi ilahan akhara kar kai zaton wanda zai ja ka zuwa ga Allah shine manufa kuma a'a ba shi bane wayne al-arifina kullu ma shagala an Allahi duk abin da ya shagalantar da mutum gabarin Allah walau lahazatan min ad-dahri ko da kamar lahaza ne a cikin zamani huwa lahin eh lahin ya zamo barna ne eh shamalon fa huwa lahin dunahu na'am fatiru ilallahi bi ma'anahu abinda ake nufi kullu ma shagala an Allah wa laula hazata min ad-dahri ayin indal arifin kenan kullu ma shagala an Allah duk abin da ya shagalantar da kai ga barin Allah an Allah wa laula hazata min ad-dahri ko da kaman kibtawan ido ne a cikin fa wallahi ya zama barna ya zama wari ya zama rushewa ana son mutum kullum an takuna ma Allah ne da'ima saboda duk annabawa ai da'iman suna tare da Allah ne to kai tun da an san kana yawo shi mutum yana mazauni ai yau ka zama mala'ika gobe ka zama shedani shedani yawanci haka ake to amma ana son kai rinjaye zuwa ga ka koma wajen Allah ba za a ce maka kai kaɗan ba sai a ce kai mai yawa domin shine natija mai alkhairi fama ya shagiluna an Allah tarfatu ainin duk mutumin da ya shagala ga Allah ko da kaman kiftan ido to hadi taubatul arifina wannan shine tuban al arifina masana Allah wassalam su kaga walau hadaran li fi siwa ka iradatan kaga ai ko yana ganin Allah kenan walau hadaran li fi siwa ka iradatan ala hadiri sahawan akamtu bi riddati eh da zan ga wani abu in ga ba kai kai ba in ga wani abu in ga ba kai ne ka kore abin ba ko ba kai ne ka sa abin ba sawan da mantuwa akamtu bi riddati daidai yake ina ganin na fitar daga musulunci saboda eh ai shine ai abin da abin da ake son ka gane kenan fa ma yastagiluna anillahi darfatu aini to shi ma tubansa taubatul arifi ne kenan in ta min imlahi alaina shehu jani ya rubuta mana wannan wa min ma amlahu alaina yana daga cikin abin da ya rubuta qala radiyallahu anhu shehu jani ya ce warada fil hadisi sharifi ya zo cikin hadisi madaukaki inna man qara'a suratul ikhlas mi'atu alf marratin duk wanda ya karanta qul huwallahu dubu dari a taqahu Allahu minan nari Allah ya yanta shi ga barin shiga wuta dubu ɗari a takahullahu minan nari Allah ya yanta shi gabarin shiga wuta to kaga wabu wabu a wabi isa munadiyan yunadi zan turo da mai kira ya kira fil kiyamati ranar tashin kiyama man kana lahu dainun ala fulanin waye yake bin wani bashi wanda ya karanta kulhu wallahu dubu ɗari saboda haka wannan izini ne na kowa da kowa ba sai mutum ya sake tambaya na a cikin wasan ba ya yawa wannan gara basa ne kuma a gwargwadon yadda za ka iya za gwargwaro ka dai hada adadin dubu ɗari in mutum ya yi ya aci kamar la'ila illallah nan da ake yi na fidaya shi ma ana yi a ajiye ka yi wa kanka ka yi wa wanda kake so la ilaha dubu saba'in wannan duk mutanen da suke korewa ba su da hazzi ne ciki saboda abu ne na Allah kuma kyauta ce sai wani ya ce a'a to da wa suka yi ya ce a'a eh wannan abubuwan da yake faruwa kenan shi akwai ilimi na tajariba ai Allah ya ce wuta na kuna eh wuta na kuna to wuta yana kuna ai labari ne akwai ilimin tajariba sai an shiga wutan ko an taba wutan shi kuma baka taba wancan wutan ba baka shiga wutan ba ba labari kake ji ba saboda haka ai ba za ka iya ba da abubuwa da ke kaman wanda ya samu haƙul yaqini da ainul yaqini da haƙul yaqini ba iri ɗaya bane to akwai ulumu haka wani lokaci manzo Allah zai magana sai tsaya haka cak ya barwa mutane saboda shi maganarsa jawami'ul kalimi ne kai kuma ya rage maka in ka zo ka ce a kaza ashe abun kaza ne to daga nan kuma sai abun ya budu sai a gane manufan manzon Allah a cikin abubuwa to a da ya kira man gane lahu dainun ala fulani wanda yake jin wani bashi falyati wa dihi anu ni zan biya masa ji Allah ni zan biya masa to kaga wanda wannan abin da ake bukata mutane da yawa sun yi tsokana da yawa sun ci zali da yawa abubuwa sun faru kaga mutum zai iya yin wannan ya ajiye Allah ga amanan kuluwan lahuna saboda na san bani da gaskiya eh wannan shine eh an Allah ga amanan la ilaha illallah dubu saba'in dina a rike mu duk tsallan da nayi ba ina nufin wai ka yaka ka ci gaba da sabon Allah ba a'a ko ma baka ci gaba da sabon Allah ba ai ka sabu Allah domin jahilcin ka abinda ka aiwata a jahilcin shi ma sabon Allah ne kuma zalunci wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah eh to irin wa'annan ana kokarin mutum ba wai an faɗi irin wannan ya ce ana tallan a zo a yi a yi zalunci dan a karanta kulwallahu bane ba shi yake nufi ba amma kuma ba zai hana dan mutum yana zaluncin ya ce kuma ba zai yi ba domin kai zaluncin ka ki to kuma shi ma ka shiga wani bala'i na daban ai murakkabun na bala'i shi kuma manzo abin da yake cewa watdi sayyi'atal hasanata idan kai mummunan abu to ka biyar da kyakkyawan aiki ta muha sai a shafe wancan to ai irin wannan ajiyar ne irin wannan ajiyar ne ka san ka yi waɗansu abubuwa kowa ya sani almaru fa kiya nafsahu babu mutumin da bai san kanshi ba kowa ya sani in dan aljanna ne ya sani in dan iska ne ma ya sani in ana taruwa ana cewa babu kaman ka babu kaman ka kai mu'amalan ka da Allah ka fi kowa sani ka fi kowa sani saboda haka gyaran abun a gyara shine wannan wani ya alma ya kadiru alayhi ka gani ko tambayar ka ya aikata abin da zai iya fi kulli yomin a kowane rana hata ya kamula har ya cika eh hata eh wannan kaga alhamdulillah wanda ya saba dan zama ɗaya kai wannan dubu ɗari ba komai ba to kuma kana son ta yi ƙarfi ka ƙara ta da fatiha da bismillah bismillah rahman rahim qul huwallahu ahad allahu samad akwai wuridin harshe akwai wuridin zuciya idan ka haɗa biyu ya fi ƙarfi eh ya fi ƙarfi yawa amma za ka iya domin akwai masu wuridin ikhlasi yawa in suna yi babu damuwa za ka haɗa domin wannan ni dai dan in haɗa shi awa uku ba komai bane zan haɗa awa uku zan haɗa shi eh saboda dadewa a cikin abu ne yake sawa idan mutum ya ce ta yaya za ka yi kai irin wannan ya ce a ka kwantar da hankalinka ka iya lissafin yan banki ka iya lissafin cikakkun yan kasuwa ka iya lissafin masu canji amma kuma kuɗi na shiga hannunka to ka je ka yi karatu eh ka je ka yi karatu yawwa daga nan za ka iya ganewa daɗewa a cikin lamari yana sa mutum ya goge da abu karka ƙaryata daɗewa a lamari yanzu irin ya yi badi wanda kuɗi ke shigowa jifa jifa a hannun mutum ni lissafi na kullum sai na rike su hannu biyu ina yi wani kuma in ya makale ya maka gafar sai faɗa maka adadin kuɗin kuma kai kai ka ji ka kasa ne kuma sai in sha wahala sakon da a rana ɗaya ke kirga miliyan ɗari shi kadai a rana ɗaya zai iya kiran yin miliyan ɗari ni ko yanzu na gani sai kwana hudu ban iya kirga miliyan ɗari ban aka aje mu a gabana kaina zai yi dubu saboda ban saba ba to wanda ya saba fa sai a ce ƙarya ne to a zo wajen auradi sai kuma a zo shi ma a samu ismin da na makale ma muka saba kamar yadda ka saba da kuɗi ni ma na saba da salatul fati kamar yadda ka saba da kuɗi na saba da kullu wallahu kamar yadda ka saba da kuɗi na saba da la ilaha illallah kamar yadda ka saba da kuɗi na saba da istighfari mu buga ka lissafa in lissafa mu ga waye zai bacci haka ta saboda haka wayannan abubuwa a bayyane suke amma mutane su yi ta inkari kuma wanda bai kamata a yi ba Allah ya kiyaye a'a na To, wace la wace ha ma'al basmalati fi kulli marratin ka gani ya faɗa. A karanta ta da bismillah a kowane ɗaya. Wasu kibalil kiblati kuma a kalli alƙibla lokacin karanta wa adamul kalami kar kuma a yi magana shi lokacin zikiri lokacin da kake karanta kul wallahu eh wa fiya adadu salasatun wa salasuna alfa salkati tana da adadi dubu talatin da uku mashiga wa salasiniatin da dubu da wa salasiniatin da dubu ɗari uku salkatin wa salasa wa salasuna salkatin wa sulusu salkatin wa fiya asharatu alafi kasarun wannan wani ma'auni ne kuma wanda ya kawo a cikin fuskantar wannan aikin ana samun gidajen aljanna dubu goma cikin gidan aljanna dubu goma asharatu alafi kasarun fil jannati idan ka karanta asharatu alafi kasarun fil jannati gidaje dubu goma kasarun kamar wani gidan mulki ne ya fi kowane girma ana kiran shi kasaru kisra kamar yanzu aka duba komi za ka samu a cikin gidan komi an hada a gidan to irin wannan za a baka dubu goma ba na duniya ba na aljanna amma wannan kai kasan cewa nawa za ka kashe a baka na duniya nawa kake da shi ba zai yiwu ba to wannan shi ne misali kawai inda min imlahi alaina wannan ya cika imlayinsa a gare mu wannan shi ne iyayen Allah saka musu alheri idan mutum ya koma ga Allah ya zuwa ce a karanta masa fatiha ɗaya kulwallahu sha ɗaya sai a karanta. Kowane ƙulwan lahu goma ana baka ƙasarun fil jannati ne. Ƙasarun fil jannati ne, wannan Jibrilu ne suka yi hira da sai na Rasulullahi. Mazala, Jibrilu ya zo masa suna cikin hira sai ga Abu Zarar Ligifari yana zuwa. sai jibril ya ce ha za abu zarrin ga abu zarrin nan na zuwa sai manzo Allah ya ce ka san abu zarrin ligifari ne sai ya ce ai duk mala'iku ba wanda bai san abu zarrin ligifari ba sai ya ce to da me suka san shi ya ce saboda yawa ta karanta suratul ikhlasi washe gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suna hira sai ce ja a ne jibrilu bari hatin je jibrilu ya zo min ya bani labari duk wanda ya karanta kulu wallahu ashara barra ce za a ba shi kasarun fil jannati da a ba shi kasarun fil jannati sai sai na umar ya ce sai in ƙara wata kulu wallahu goma ya ce sai a sake gina maka wannan gidan aljanna sai ce sai in kara sai ce ya umara inna da'iratullahi ausau inda za ka riga goma goma goma goma goma goma goma an baka ka ga a nan dubu ɗari asharatu alati ƙasar dubu ɗari can kuma goma goma manzo Allah ya bayar to kowa akwai sai ka ga a ɗarika sai ga shaujani ya ɗauki wannan kuma ya ɗaukan wancan din a kowane rana shi kun kulwan lahu yana koran talauci a cikin gida idan ka zo ka ce assalamu alaikum gidanka ka karanta ulwan lahu to wannan tsohon zai fita zai fita eh gidan da ake yi ta karanta ulwan lahu to talauci na fita gidan yana fita sannan najashi lokacin da manzo Allah ya rasu lokacin da najashi ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce musallaci najashi shi ya masa salatul ga'idi yayi manzo Allah sai yana tafiya sai ga yana tafiya akan dunduniyarsa yake tafiya da yi sallan sai aka ce masa ya rasulullahi mun ga yace li kasarati nuzulil malak saboda yawan saukan mala'iku ne ce to da me ya samu wannan yace yana karanta qul wallahu najashi najashi sannan Usamatu bin Zaidin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya tafi Sariya dabino kwaya ɗaiɗai ya ba su da ka ce ya kuke yi da dabinon kwaya ɗaiɗai sai suka ce mun sha ruwa in mun tsotsi dabinon mun sha ruwa sai Allah ya kusar da mu to amma a sallar a sallar duk da ya tafi da kullu wallahu yake da ya dawo aka kawo shi ƙara wajen manzo Allah ya rasulullah tun da muka fita fulanun wani shugaban mu duk sallar da kullu wallahu yake sai manzo Allah ya ce a kira shi da zai kai me yasa kake yin kullu wallahu kowace sallah sai ce ina son ta ne ce Allah yana son ka. Ai sai ka je ka tsalle kana shagawa wa mutane wahala ga abu a san innaka a karamu ilaika amma mutum ya je yana ta shan wahala ta wani guri ba na ce kar a yi wani sura ba ne amma wannan tashtamilu kulla shay'in eh ita ce a cikin alkur'ani wanda take da sura suna ɗaya wanda duk Qur'ani ba wanda yake da wannan shine as-samad as-samad duk Qur'ani ɗaya ne kun wallahu ce take da ita ɗaya ne a Qur'ani shikenan saboda haka tana da abubuwa da yawa idan mutane goma suka zo suka cewa a karanta wa mutum fatiha ɗaya kun wallahu sha ɗaya iyayen mu Allah ya saka musu alheri da shehananmu sun yi aiki sun dasa da mutane akan aikin alheri idan kowa ya karanta bismillahir rahmanir rahim kul wallahu da Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad goma sha ɗaya mutumin fa Ammar Ajo ne an taimake shi ne ba dole bane ka tafi lahira ka tafi da wani abu zai yi ma ka tafi da kari oba ana bibiyan ka ana jiran ka zo ku haɗu eh akwai wanda ya ce wallahi ko a lahira ba zan yafe mar ba an haɗu daga nan kenan to kuma abin yana nan to in mutum ya koma ga Allah aka baka ce a karanta masa kul wallahu sha ɗaya to duk wanda suka karanta masa kul wallahu sha ɗaya in mutanen sun kai ɗari biyar a wajen rasuwa in sun kai ɗari biyar aka yi nasara ba a samu wanda izala ta warga za su ba suka karanta mar to an ba shi fa kyautar aljanna ɗari biyar a lokaci daya kasarun tiljannati kowane an ba shi kuma dama hikiman haka wai mu taimake shi ne. To shi kuma aikin da aka yi aka taimake ka a duniyance a ilimin addini idan muka yi addu'a muka ce mun baka. To a ce, kai a cikin rikita-rikitanka kai kai mutum ya fita daga musulunci ya ridda wannan aikin da muka baka fa yana aikinka ake rusawa ba aikin da aka baka ba za a bari ko za ka dawo kana dawa za ka gamu da kyautar da ke tare da kai ba za a rusa shi gaba ɗaya ba iya aikinka ake rusawa ba za a rusa har wanda aka baka kyauta ba to yaya wanda ya tafi lahira yake neman yaya za da yi kawai yanzu ka dira baka tashi an kara ba kawai sai ka yanka a cikin boko haram kace kace kowa da takobi da komi da komi ko baka san a ina bane ya za ka yi sai ka tashi baka sa baka san halin da kake cikin kawai ka ganka a ƙasar China a ƙauye na China cikin ƙauyen China aka fito da kai kawai ka gan suna maka yare haka mutuwa take duk wanda ya tafi lahira a bako ne to a lokacin addu'o'in nan ba su za su yi gaidin ɗinka sai a samu mai jin hausan ka kana jin kishin ruwa kana jin yunwa ya za ka yi ina kake a nan in ka yi su yi maka wani yare ka kuwa za a da kuke nan To amma guiding ɗin addu'a shi zai fitar da kai daga cikin wannan bala'i, wannan shi ne amfanin addu'a wanda ya mutu. Saboda haka duk wanda suke rusawa a zuwa ta maka surutun banza, ba a ce a yi maka waɗansu addu'o'i ba, a ta maka surutun banza, e wannan ba shi ba ne, ba muhallin, ba muhallinsa ba ne. A ce ci mutum kawai shi ne muhallin. sai yasa manzo Allah yake cewa ji'ina ilayka mustashfi'an fi fashfi'na fi mun zo ne muna neman ceton sa ka ba mu ya rabbi wannan in ka lura point din da ya munasib da halin da mutum ya mutu kenan Allah ka ce mai kyau ko da mu tsaya nan za mu tsaya saboda sai na dawo daga tafiya in Allah ya samu na cikin rayayyu za mu tsaya a wannan hadisin saboda hadisin yana da faɗi Allah ka taimake mu Allah ya taimake mu eh Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ilimi albarka Allah ya ƙara mana san manzo Allah insha Allah gobe muna bana nan sai yi kokari nisfu sha'ban yau daren yau nisfu sha'ban wannan dare a yau ne Allah zai budget daren da Allah zai budget kenan nisfu sha'ban a yau Allah zai rubuta duk abin da za a yi wani zai mutu wani zai arziki wani zai rashin lafiya wani zai karye wani zai kaza wani zai kaza duk a daren yau ake rubuta amma baya zama doka sai lailatul qadari a ranar ake stamping ya zama doka shine idan kai kokari kai kai kai jajirce wajen ibada yau ibadan mu na shekara yau zai koma wajen rabbul izzati ibadan mu na shekara eh shi in aka yi ibada ana hawa hawa da shi duk lokaci a duk kowane kwanan duniya ibada hawa biyu ne mala'iku za su zo da asuba yanzu mala'ikun asuba muke tare da su suna rubuta duk abin da muke zuwa la'asar za su tashi wasu mala'ikun su zo su yi handi over amma kowa da takardansa akwai gurin da ake ajiye aiki sunan shi baitul izzati to a nan zuwa ake zuwa ake rubutawa kamar yau alhamis yau ranar rubutawa ne ranar alhamis da ranar mondi ranar da ake rubutawa kenan a cikin wancan takardar in an rubuta to ba a kaiwa gaban rabbul izzati kuma sai yau sai ranar nisfu sha'ban sha biyar ga watan nisfu sha'ban to a ranar ake mika aikin shekara ɗaya su kuma mala'ikun a ba su kayan aiki na shekara wannan shine saboda haka yana da kyau mu tashi a tsaye mu yi iya aikin alhairai a rufe da mu eh yau mutum ya yawaita aikin alheri dan yau za a rufe na shekara eh kaga wanda suka yi azumi yau sun rufe takardarsu na bara kenan to gobe kuma za a bude sabon takarda to gobe sai a tashi da aikin alheri shi kuma sai a bude da sabon aikin alheri shine dalilin azumin nisfu sha'ban Allah ka ce muke mu Allah ba mu nasara Allah ya tsada mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubulik wal hatim lima sabaqa nasir al-hakim al-haq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر المقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما فيه لمكان واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين الفاتحة